بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a ne daren 18 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda daidai da 26 ga watan 8 shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 426 daidai cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi Allah ka azuta mu karatun hadisan manzanka alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraronmu ne ga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadithi salafiya wadda ke namba 4 madarka cirar gaskiya le auzaria kaduna state nigeria ita darul hadis makaranta ce da malam albani ya gina wannan gari na zaria kaɗai da cimma manufofinsa na da'awa da yake muna badan allah da nufi allah kuma albarkace mu shige mana gaba a kwana biyu mutane suna tambaya ba a karatu ba shiru ya aka yi lafiya lafiya a abin da ya sa ba a ba yanayi ne kawai na ruwa duk kwanaki nan da ba a ba hatta jiya ma mun da shirin amma ruwa aka ce ba a samu an yi ruwan ba sai dai a haƙuri haka Allah ya kaddara insha Allah ta'ala muna cikin babu mata ya qumun nasu lissalati yaushe ne babun da ke bani yaushe mutane za su tashi idan an zo za a yi sallah ma'anan za a yi sallah jami'i da yaushe ne za su riga liman ne ko liman zai tashi kafin su koya ne koya ne dai wannan babin shi muke karatu lokaci kure mana idan ba manta ba mun kwana ne kan hadisin da malai roto mana hadisi daga abu qatadatul ansari Allah ƙara masa yarda a ruwa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wa sabai kar su tashi zuwa ga sallah in suna masallaci har sai sun ga manzon Allah din ya taho tukuna wannan shine hadisin da makaranta a makon da ya gabata ko ko wacce karatu da ya wuce insha Allah ta'ala za mu karasa karatun hadisan sai mu dawo mu bi su dalla dalla kuma da fa'idoji da mas'aloli da ke cin wannan babi insha Allah ta'ala kasimike shine nake nufi kada su mike sai in sun ga liman din ba ba zai a ce kunna tsatse kafin liman ya zo ba sai dai wani ne ya kama da za mu zo mu je insha Allah ta'ala za mu tashi inda ce kala haddasana abubakar ibn abi sheba ko eh ba mu yi na zuhair bin harbin ba ok ba mu yi shi ba to ainihin na wuce gaba kenan to zubair bin alkoko haddasana harun bin ma'ruf ke to shi ma mun wuce shi kenan ko to malaci wa haddathani zuhair bin harbin قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعية قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال مكانكم فأومى إليهم بيده أم مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم مسلم يتي حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب يا بام حديثي قال حدثنا الوليد بن مسلم يتي وليد بن مسلم يا بام حديثي قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي يتي أبو عمرو يا بام حديثي abin da yake shine Imam al-Auza'i qala haddathana az-Zuhri yace Imam az-Zuhri ya ba mu hadisi an Abi Salamata daga Abu Salama an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda qala yace wa qimatu salah wata rana an ta da sallah za a fara sallah kenan an gama ta da iqama wasaffan nasu sufufahum mutane sun yi sahu sahunsu sun shiga kowanne ya shiga cin sahun shine saffa saffa ma'ana mutane sun yi sahu sahu a masallaci ya daidaita gyam wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhalin lokacin manzan Allah sallallahu alaihi ya riga ya fito in kun tuna a ruwa da ya gabata a ce har sai da ya tsaya a inda yake sallah ko hatta qama fi musallahu ko har sai da ya tsaya wajen da ya sallah faƙama maƙabahu manzo Allah ya tsaya inda yake tsayuwa ya sallah ya limanci fa'auma ilaihim bidihi sai manzon Allah masa ishara da hannayen shi koko da hannunsa an makanakum cewa ku tsaya inda kuke an makanakum ai ilzamu makanakum ku tsaya nan inda kuke a yadda kuke fa kharaja sai manzon Allah ya fita wa qad iktasala sai kuma gashi ya dawo alhalin ya riga ya yi wanka kuko fakharaja wa qad iktasala sai manzo Allah ya fito daga gida alhalin ya riga ya yi wanka wa ra'asuhu yanduful ma'a alhalin kan manzon Allah yana dagar da ruwa shine yanduful ma'a yana dagar da ruwa fa salla bi manzon Allah ya masa salla a wannan hali da ake ciki jama'an fahimci wannan abun ko so wannan hadisi bayanin shi duk ya gabata a baya ko za mu dawo mu kalli sauran fa'idojin da ke ciki in ko kalli da surar da ake ciki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar su tashi sun gan shi to ba su tashin ba zuwa ga sahu sai suka hango shi din ya zo an gama daidaita sahu ya shiga inda sallah aka ce wata ruwa suka ce har ya kabbarta ma tukuna an fahimta su ma sun kabbara kenan sannan sai ko mene sai ji ya ce masu ku zauna inda kuke ku tsaya nan inda kuke da aka suka tsaya cirko cirko a tsaye kowa yana sahunsa bai motsa ba shi ko manzon Allah ya juya shiga gida ya wanka ya ce masu na manta ina da janaba ne ban yi wanka ba ya dawo kuma ya anshi limancin shi ci gaba ya karasa sallah din kun fahimta kaga yanzu akwai tambayoyi da su biyo bayan wannan karatun kenan ko me hukuncin sallar su kenan su ko sannan kuma da suka tsaya gem din nan kaga akalla a samu minti biyar haka koko to me suke a minti biyar din nan sannan su a cikin sallah suke koko sallar su tawari sai da aka sake wata kabbara da wata iqama tukuna kaga dole su abu da su taso insha Allah ta'ala ko to mun ga makatun hadisan kaf za mu bi wannan matsalolin da dalla dalla insha Allah ta'ala Allah samu dace malaki ta wa haddathani ibrahim bin musa قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامهم مالتي حدثني إبراهيم بن موسى ibrahim dan musa ba mu hadisi qal akhbarana walidu yace walid dan muslim ya ba mu hadisi an al-auza'i daga imam al-auza'i an az-zuhri daga imam az-zuhri qala yace haddathani abu salama abu salama ya ba mu hadisi an abi huraira daga abu huraira anna salata kanat tuqamu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallah ana tsaye da ita ga manzon Allah ana tada iqama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin sallah faya khudan nasu masafahum mutane kowa ya kama wurin shi a cikin sahu shine faya khudan nasu masafahum kowa sai samu wajen shi a cikin sahu qabla an yakuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallama maqamahu kafin manzon Allah ya tsaya a inda yake kun fahimta mana ana ta da sallah kowa ya tsaya sahu kafin manzon Allah mai kenan ya tsaya inda yake to wani me yake ishara kenan ba wai sun fasa wacce doka cewa bane kasu tashi tsaye inda yace kasu tashi sai sun hango shi sai a kaddar me kenan shi bila yana ce yana ga dagon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya ga manzon Allah ya tinkaro da tahowa sai fito mai ne sai fara ta da iqama sai a fara ta da sauto kafin manzon Allah ya iso daga inda yake sai zama kowa su yi sahu sahu din ba wai suna yin sahun bane kafin manzon Allah din ya fito din yawa kun fanci hadisin ko Allah samu dace imam muslim ce qala haddathani salamat ibn shabib qala haddathana hasan bin a'wan a'yan qala haddathana zuhair qala haddathana simak bin harb an jabir bin samura qala كان بلال يؤذن إذا ضحدت الشمع إذا ضحدت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه malar ce wa haddasani salamatu bin shabib malar salama dan shabib ya ba mu hadisi qala haddathana al-hasan bin ayan hasan dan ayan ya ba mu hadisi qala haddathana zuhair yace zuhair ya ba mu hadisi qala haddathana simaku bin harbin malan simaku dan harb ya ba mu hadisi an jabir bin samura daga jabir dan samura qala yace kana bilalun yu'adhdhinu idha dhahadati shamsu ba shamsu anan ko amma ko kadrata an bilal ya kasance na kiran sallah ne idan rana ta zawali dahdati dahdat ai ash-shamsu idan rana ta zawali a sallah azhar a lokacin da manzon Allah ke kiran sallah kenan a lokacin da bilal ke kiran sallah kenan wannan kuma a wannan kwanakin muna ja hankalin mutane masu sallah musamman ladanai musamman ladanci kawai mutane agogo suke kallo hakikan lokutan sallah da yawa mutane ba san shi ba yanzu halin da ake ci galiban za ga za a kira sallah ɗaya saura kwata ko ɗaya saura minti ashirin wasu wataƙila ma akwai masu yin sallah ɗaya saura kwata alhal lokaci bai yi ba wanda ya iya gwada sallah ana gane sallah lokacin azahar ne idan rana ta yi zawali da kiran sallar da kuma itan sallar ba a yi kafin rana ce zawali kun gane in ka kira sallah rana bace zalewa ka samu ladan kiran sallah din ba kun fahimta to kuma mutum ya da sallah rana bace zalewa ita kuma sallah ba ta gaba daya da haka da bukata mutane labdane su san wannan abin cewa sai rana ta yi zawali to kuma baicin a haka ana bukata ka san menene zawalin ya take zawali din ina fatan fahimta rana a guje da sun zamu zo mutum da lokacin sallah a nan wajen tana da game da zawalin tana da fuskoki daban-daban ne idan rana ta fito daga gabas idan ka lura za ga inoka ta fara fita gobe ka goda lokacin da rana in dai da rana ba da lulumi aka tashi ba tana fitowa sai ka kalli inoka za ta ina kenan eh za ta ina za ta yamma tana ƙara ɗagowa ino taka tana ragewa ko tana ƙara tsawo a tana ƙara tsawo ne ko tana ragewa? eh idan ta fito daga nan ta hasko ka ino ka za ta fita ko da haka ne za ta fita da tsawonta idan rana tana dagowa tana rage tsawonta tana dagowa ino na rage tsawo tana dagowa na rage tsawo to dan irin wannan halin da muke ciki ne idan rana ta kai tsakiyar sama daidai to a lokacin inuwa ka za ka nemi ta ta ɓaci kun gane za ka nemi inuwa ka ta ɓace don haka gobe na ba kowa a samun ƙarfe sha biyu da rabi ɗaya saura kwata ka tsaka kalli inuwa ka ya take za ga inuwa ka tana ƙarƙashin ka ne gaba ɗaya ba wani abu da ya zoɓa to wannan ana ce lokacin rana tana tsakiyar sama kenan to lokacin sallah bai a lokacin ba kun fahimta to amma daga lokacin da ta fara karkatawa to ino da aka kuma za ta fara fita daga ina gabas za ta fara yin gabas to da ta fara fita ta fara gabas nan koda da ɗani ɗaya ne to wannan shi ake cewa zawali rana ta zawali kenan ido ka ta riga ta fita daga lokacin halasta a kira sallah kuma lokacin halasta a yi sallah kenan amma kafin wani lokacin baya halasta a kira sallah ba halasta kuma amini a yi sallah a wani lokaci din jama'a kun fahimta ban san yadda abin nan kwatancen zamu zai ba ko da da tocila ne inda duhu ba yawwa to kun gani ai ka tocila taka haska mu gani malam jibo yanzu kun ga yanzu ranar misali haska ta tsakiya daidai yawwa to yanzu ka ganin babu inuwa a tocilan nan to amma ka kaddara nan ne rana ta fito ba ku ga inuwa nan ta fita ba eh dan jaba to ya dan taho da ita kaga yana taho da ita tana shigewa yana to tana shigewa ko tana shigewa to dan yi haka kaga ta wuce tsakiya ba ga wata inuwa ta fada nan ba to shine zillul zawali din to daga lokacin da ta fara wannan shine lokacin zaka fara kiran sallah shine za a yi sallah jama'a na fata an fahimta ko to Allah samu dace wannan muna faɗaka wani saboda komo a masallacin nan jiya mun fuskanci irin wannan abin jiya mun ga za a kira sallah misalin da saura wajen minti ashirin Allah ya sa ina kusa a wajen ce to ai lokacin bai ana gwada ko sai gashi abin nan Allah samu dace amma ko ni kaka ɗauka wani ita ce ƙa'ida dindindin tsayama da ƙa'ida wuta kuna domin a lokacin sanyi ina jin ba na manta ba lokacin kuma tana canza malam ba mu fitila ka gani ita ranar in ta zo ino ta fara fita kun gane a lokacin sanyi da wasu lokuta ranar ba ta shiga ƙarshen ka kewayawa take ya za ka yi to ka gane ko da shi akwai inuwarka ya za ga rana ce zawali shi ne aka ce zu misali mu ɗauka daga can ta fito ko hasko mana ta kallon nan kun ga ga inuwa da ta fita kun gane daga nan ta fito to in yana ɗagowa haka tana ragewa to da yake ranar kamar kewaya take in ta fito daga gabas maso arewa za ta faɗi yamma maso kudu kenan kun gane da haka inuwar in ta zo tsakiya ɗin ba za ka gane ba sai dai za ka gane ne da hanyar cewa inuwar ka ta rage raguwa ta tsaya cik ba ta raguwa kun gane inuwar ka yanzu kaga daga nan wajen ta tsaya cik ba ta raguwa to daga lokacin da ka ga inuwar ka ta fara karuwa kuma daga ta tsaya cik nan to ga lokacin ta fara zawali kenan ina fata kun fahimta jama'a kun gane ko jama'a akwai lokacin da ranar ba za ta yi zawali kake tsammani ba yadda muka ce ta koma inuwa ta koma tsake ka ba haka za ce ba idan ranar ta fito daga nan ne gabas maso arewa in ta karkata nan to za a yi zawali za ta abin da ne lokacin da mene idan ta zo jini zawali in za ga inuwa ta tsaya ne ba ta gwaɗe ta tsaya ko da ta kai kamar zira'i guda ɗaya haka don zai wahala ka rasa inuwa kawai da kai zira'i a wannan lokaci din to da lokacin da kaga bata ci gaba da raguwa ba to rana tana tsakiya kin to kuma kana ganin koya ino ka ta fara ƙara gaba ta fara ƙara tsawo to daga lokacin shine zawali din Allah sa mutane sun fahimta eh an gane sosai kuwa to kaga abun ladanci la sai an ji an koya fa kenan jama'a ba kawai mutum zai dafi takardar abin nan bane fara ladanci duk irin wannan abun ana samun wannan kwarɓin da yawa kun ga da sallar azhar da sallar asuba da sallar asar da sallar isha magarba ce kawai ake samun sa a lafiya lau amma waɗannan salloli guda da wahala wallahi ana shan wahala a kansu in aka ce shafaki wani sai ce maka shi bai ma san shafaki din ba kuma yin ladan ne shekara goma sha biyar yana ladanci wani shekara ashirin yana ladanci Allah ji wani malamin ana ce shi malam Mamuda an fahimta ya samu wani mutum da tije ya da ira kiran sallah sai ya kira mana sallah isha shafaqi bai bace ba da ya ce alaka fata malam ai shafaqi bai bace ba lokaci bai ba sai malam Mamuda ya zo ce to kai wani eh ya aka ka kira mana sallah lokaci bai yi ba sai ce hani ni kagar nan ba na fara kiran sallah sai na ji waje an fara Allah ya kan malam ai wala ce wannan wannan ba shi ne dalilin mu ba ba da bai da ce dalilin mu shine shabaki in ya bace kaga shabaki yace to ai shi bai shan shabaki dai in ya ji an fara zai fara subhanallahi wannan fa abin takeici ne jama'a ka shekara goma kana ina laifin ka ware wata shida kana koyi lokutan sallah ina fatan fahimta so jama'a yana da kyau muki mutane suke a lokutan sallah ba daɗe wannan insha Allah za mu zo bayani game da lokutan sallah in Allah da nan za mu tsaya mewa cikakkun bayanai da misalai fiye da wa'annan abubuwa ɗin idan mun bincika a intanet ko a wanda aka yi majigi da aka yi na wannan abun sai a rubuta ne in zai yiwu ban ce dole ba sai a sa majigi don mutane kowa iya fahimta abin nan haka sallar asuba na jan hankalin mutane kun ga sallar asuba yanzu lokacin ta ja ba yake amma mutane ba sa lura har sai ta kai ana yin sallah alfajir bai keto ba ba a lura ba sai in wasu faɗa kai ne can sun fara sannan wannan ɗaya su fara fahimta wani har a kuma kan wancan haka mutane suke yi wanda wajibi ne aka ce bilal kamar da abu dauda ya roto hadisi ingantacce bilal kasawa yake kasa ya tsare wajen kula da lokutan sallah ladanci ba abun wasa bane ladanci abu dai mai falala ha aka ce yafi limanci falala dan yadda hadisai suka zo suna bayan ladan falalan ladan to ba samu wannan hadisi suka zo suna bayanin falalan liman ba ban sani ko dai ga ƴan uwana malamai sun san hadisan suke bayanin falalan limanci amma kowa cikin ku ya san falalan ladan a nan wajen to kaga ba abu ne na wasa ba kamata mutane su iya a ilmance da haka wannan lokuta galiban lokacin sallar asuba shi ma yana ja a yanzu da muke cikin na ga yan uwa sani cewa ja yake zai ta ja zai ta sai ya koma alfajir na keto a karfe shida ma to haka zai ta tafiya yanzu da haka mutane su lura a kai lokaci almukula mu koyi na bilal ka ringa zuwa bazan kar ladan ka kasa ka tsare ka ga yaushe alfajir din ya keto ya ake kuma ka samu abin da yake mene za ka samo da mutane natsuwa kai ma ka san ka samu natsuwa baka kira mutane akan kuskure ba baka jawo mutane sallah akan kuskure ba gara ka yi sallah a lokacin da ya shiga tabbas ana shi ko da ka yi lattin farawa da a ce ka yi sallah ba a lokacinta ko kuma ka fara ba a lokacinta ba misali a ce lokacin tana shiga karfe 5 da minti 20 ga ka yi ta 5 da minti 30 da a ce ka yi bi ta 5 da minti 18 ɗin nan don wancan sauri ba wurin zuwa kenan sauri ya haifi nawa jawana fatan kwanci wani abu kai haka ga ta sallah karfe 5 da minti 40 da ka yi ta karfe 5 da minti 20 ba biyu ko ba ɗaya ɗin nan domin wancan duk malami sun ce sallar ka kansir ku je ku ɗauki littafin sharh mumti na bin uthaymin ya bayar ce ko da ka bar har ma aka a cikin ba a cikin lokaci ba ya ce ba ta ba wannan sallah hire ta zama nafila to kaga mutane kuma suna matsayin sallah asuba din ne kun fahimta da haka mun ja kira ga ladane su ringa kasa suna tsaya sa ido su koyi abin a ilmance kuma su ringa kasa suna gani har su kware wanda da sun waga za su je kaza ne kawai shikenan lokacin sallar asuba lokacin azhar lokacin la'asar din lokacin isha duk suke da wannan cases din yanzu akwai masallacin da nasi ne a garin Tunis nan da minti minti 15 bayan da ta wuce sun gama sallah an masu nasiha an an sun ki su gyara ko mutane a guje suke zuwa masallacin ba ma zan koyi ba yana nan a bakin wajen ijaba a tudun wada yanzu sun gama ko alaji ba abinsu an masu azi cewa fa lokacin nan fa sai ya yi fa tukuna amma su suna nan kawai su dai tunda ana cika wannan saurin da ake wai sai sa mutane saboda wulakanta addinin musulunci da suke azuka dukatansu sai ga ana ta tururuwa ana zuwa mutum wai zai wuce garinsu cikin zaria kwarbai ko zai je unguwar bishir ko menene wai ya gwammace dole sai ya biya zo na unguwar dan zai a masa a sallah a wuce kawai kaga abin ya zama wani kawai mutane sarrar suke biyawa kenan kawai in ka ce me akwai wani falala abin da yake ba wata falala ce yake bi akan haka ba ba wani hadisi ne kuma mai a kawai shi dai bare biya bukatar ran shi ne kawai shi ana ainihin ana da wuri an ce ba daidai bane kuma sun gyara sai mutum ya ji shi a wutar jahannama kuma sai ya ce wadan me aka yi anna hadha qul huwa min inda anfusikum ku ka jawa kanku mutane Allah shi kiyaye to wannan kenan bilal annabi yake cewa ke cewa malam ma samura ke cewa kana bilalun yu'adhdhinu idza dhahadat bilal yana kiran sallah ne idan rana ta yi zawali baya kira kafin ta yi zawali fala yuqimu hatta yakhruja an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan bilal baya ta da iqama har sai manzon Allah tsira da minci Allah tabbata a gare shi ya fito tukuna fa idza kharaja idan manzon Allah ya fito daga gidan shi zuwa masallaci aqama as-salata hina yarahu sai bilal ya tada sallah yakin da ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito jama'a fanci wani abun ko wannan shine karshen hadisin da malaika a wannan babi insha Allah ta'ala kamar da muka ce zamu biyo baya da fa'idojin hadisan da ke babin a cikin wannan littafi namu al-bahrul muhit sajjaj malam ya kawo wasu fa'idoji game da hadisan musamman hadisin farko na Abu Huraira inda yace al-mas'alatu salisa mas'alata ku fawaidi fawaidi game da fa'idojin hadisin na farko ma yace bayan lokacin ladhi yaqumu an-nasu yaqumu fihi an-nasu lis-salah akwai bayanin wani lokaci ne mutane za su tashi dan yin sallar jam'i tare da liman wa huwa waqtu ru'yatihim al-imama kharijan ila salah to shine lokacin da suka hango liman ya fito zuwa ga sallah a lokacin da za su tashi kenan an fahimta wasu yati bayan ikhtilaful ulama fi zalika fi mas'alati taliya amma akwai sabanin malamai wanda zai biyo baya a maslaha wanda a matsala wanda ke zuwa to malam ya kawo sabanin malamai da suke cewa wasu suna ganin a'a lokacin da limai ce Allahu akbar Allahu akbar kawai kowa zai tashi wasu kuma suna ganin a'a sai san da limai ce hayya ala falah hayya ala falah to a lokacin eh idin ladan ya ce hayyi alal falah a lokacin da mamu za su tashi kenan imam malik da wasu malamai sai suka raba magana gida biyu idan liman ya zama a lokacin da za a tada sallah yana cikin masallacin to duk sanda liman ya tashi kawai su ma mutane sai su tashi idan kuma zama liman baya cikin masallaci daga waje zai fito to ba za su tashi tsaye ba sai in sun tabbatar da galiman nan ya taho yana zuwa to a lokacin halarsa su tashi jama'a na fata kun fahimta kun gane tantance maganar wannan kuma ita ce magana insha Allah take tabbatacciya kamar da al-Imam Ibn Munzir ya zaba malam Ibn Munzir a cikin littafin al-Awsat yake cewa idza kana al-imamu ma'ahum fil masjid qamu idza qama idan zama liman yana cikin masallaci ne to da ya miƙe sai su miƙe kun ga ya ɗan sha babban kaɗan da wata ɗabi'u da muke yi yanzu da an kira sallah mutane wadda su zauna a wajen ladan ya gama kira sai ga mutane wasu a tsaye wasu a zaune ina fatan fahimta da yawa ga sun cikin a hali na masallaci misali min babu aula kenan fa yana masallacin wasu na zaune a ba za su miƙe ba sai in shi ya miƙe to kowa sai miƙe jawa kun fahimci wani abu idan ko ba masallaci ke dama ba magana ma wani miƙe tukuna amma galiban a hawalin nasu magana cewa ilimin ba masallaci ke ba ina ganin haka al'umma suke gudana a wannan halin sai in an ga liman ya taho ne yanzu ake tada ikama ko ko ko akan samu mutane su tsaya kafin liman ya zo in ba cikin masallaci ke ba eh to Allah samu dace to wannan shi ke malike cewa idan liman na ciki idan ya miƙe sai su miƙe wa idza kanu yantaziruna khurujahu amma idan ya zama suna sauraron fito shi ne ba a cikin masallaci yake ba wa maji'ahu qamu idza ra'aw to in sun gan shi ne sai su tashi wala yaqumuna hatta yarawnahu ba za su tashi ba sai sun ga liman li hadith abi qatada ta sabu hadisin abu qatada anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace idza uqimatus salatu fala taqumu idan aka tada sallah ka ku miƙe hatta ta rauni kar kharajta in kuna riga na fito tukuna jama'a kun fahimci wannan matsala ko da haka wannan shine abu na farko cewa lokutan da ake sai an ga liman amma imam malik ya faɗi wata magana kuma cewa ko da abin nan ana zaune gaba da cikin masallaci din da liman an fahimta ko da ke magana ce mai rauni cewa ya danganta da nishaɗinsu ne mutum zai tsaya jira liman ko kuma ya zauna jira ɗin a wata magana ta malik kenan amma magana tabbatacciya tunda annabi ya ba da instruction cewa kar a tashi sai an gaishe abin da ya kamata a kenan amma in suna ciki kamar yadda a saula da yawa manzan Allah akan tada yana ciki in ya tashi to su ma sai su tashi a haka ayyukan salafus salih cikin sabon manzan Allah gudana in suna ciki suna tashi tare da liman idan kuma baya ciki suna jiran shi sai ya fito sannan a tada sannan su miki to da wannan ya kamata mu gan cewa irshe tsawar da muke limamai da tsaki da muke musu ba daidai bane insha Allah ta'ala tun daga tsarin da aka bayar Allah sa mu dace malam na gaba yace fa'ida ta gaba shine bayanu hirsus sahabati fil mubadarati ila alkhairi bayanin irin kwadayin sabai wajen gaggawa da suke wajen aikata alkhairi innahum kanu yaqumuna li salati qabla khurujin nabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance da suna miƙewa kafin fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubadaratan ilaiha dan su gaggawa zuwa ga sallah din sai da manzon Allah hana sin haka kenan an banci wannan na hudu na uku malake cewa bayanu shafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan yana bayani kuma ga irin tausayin da manzon Allah yake da shi haythu nahahum anil qiyam qabla an yakhruja ilaihim ta yadda ya hana su tsayuwa kafin ya fito zuwa gare su li Allah ya shukka alayhim dan ka haka ya zama mai tsanani a gare su kama qala Allah ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yace laqad kana rakum fi rasulillahi uswatun hasana haqiqa kyakkyawan koyi ya kasance gare ku game da manzon Allah sallallahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum annabi ya zo gare ku daga cikin ku azizun alaihi ma anitum duk abin da ku sha wahala yana wa manzan Allah kunci harisun alaikum kuma annabi na da matukar kwaɗayin alkhairi a gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim shi kuma wannan annabi ya kasance yana da rahama yana tausayi game da mu'minai da haka manzan Allah da abin zamu sha wahala yana kokari ya kautar da mu na hudu daga cikin fa'id za a samu shine bayanu samatin shari'a bayanin cewa ita shari'a musulunci addini mai sauki jama'a wasu hulutul kalifiha da sauƙin ɗawainiya da shari'a ta sa musulmi haithu khaffafat fi mawaɗin mushaqqa ta yadda shari'a duk inda ta ga cewa za a sha wuya sai ta sa sauƙi a wajen daf'a lil haraj dan tunkuce damuwa ga mutane wa qad bayyana Allah ta'ala fi haithu qala Allah ya bayani dake cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ai Allah ya ce bai sanya muku kunci a cikin wannan addini ba wa qala sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ke cewa bu'ithu bil hanafiyyati samha an aiko da aƙida lafiyayya wadda ba ta cakuduwa da ƙarya asamha kuma aƙida addini kuma da ke mai sauƙi jama'a jama'a fahimci wani abin ku to amma wannan maganar a wannan zamun da muke cikin ka zo karanta da sai kai mata kaidi saboda mutane suna sakwarkwacewa suna warware da addini da sunan wa addini a mai sauƙi ne sai ka ga mutum yana ta wata baɗala sai ce ku kuna tsanantawa ne an ce addinin addinin sauƙi ne ai duk abin da aka ce abin da shi annabi ya kawo shine saukin kun fahimta duk abin da ya kanta da mu shine ake nufi mai saukin sai mutum ya tashi misali ya kinyi sallah a lokacin lokacin sallah sai je ce da dare hada salloli guda gaba daya in aka yi magana aka ce ba Allah sai ce ku ku kuke wahal da kanku an ce ba addinin mai sauki sanda ka dama kai sanda ka samu dama kai ba sanda ka samu dama za ka yi ba ina fatan fahimta so shi saukin zai gudana ne gwargwadon da shari'a musulunci ta zo da shi ba kai ne za ka kirawo sauƙin ba a kawo wasu dokoki in aka ce sai mace ta sa hijabi zumbule ne ta rufe jikinta ta mu'amala kaza da kaza sai da ce an cika tsanantawa ina fatan fance wannan abin in aka ce wani gyara kaza ce kun cika tsanani in dai wannan abin aka ce ka gyara annabi ya ce kakka yi in kai to ba sauƙi ba musulunci bai zo da wannan sauƙin ba ina fatan fahimta idan musulunci ce ka yi kaza kai to wannan ba tsanantawa ba ne ku lura ina fatan fahimta duk wanda aka gan shi ya kama addini hannu bibi sai a ce wa cika tsanani ya zama fundamentalist an gaga mai lakaba marasa kyau to jama'a wannan ba shi ne tsanani ba kun fahimci abin a yanzu misali shari'a ta zo ta ce maka a kaƙe zama kai ta tasbihi abinka har sai liman ya fito kai kuma sai ka ce a kai a tsaye za ka tsaya tukuna ka jawo kanka tsayawa wannan Allah bai kalle shi a matsayin wani abu na addini ba da haka wannan bashira tana karshe abin mai ka tsananta wa kanka ne bashira ta kawo maka shi ba Allah samu dace ta to wannan kenan sai wasu daga cikin fa'idojin dai wannan hadisi da muke karantawa a daga cikin fa'idojin wannan hadisi da muke karantawa malaki cewa bayanu annal imama idza tadhakkara ba'da al-qiyami lis-salati annahu ala ghayr taharatin yuntazaru hatta yatadahara bayanin cewa idan liman ya tuna cewa ba fa a tsarki yake sallar nan ba yanzu kun fahimta to yanzu a lokacin za a jira shi ne har sai ya je wanka ya dawo tukuna jama'a fanci wannan abin to wannan shine shari'a ta zo da shi ana sallah sai liwan ku ce kai kai kai kai ku tsaya ina zuwa tsabdi jan ina jin sai an je jika goro koko eh to kun ga bambancin zuwa makaranta da neman ilimi kenan da zama da jahilci in kada in mutum jahili shine zai faɗo wannan magana amma kana da wannan hadisan ba abu ne dame ka sai ka ce an yi haka zamanin manzo Allah kuma annabi ya haka ne saboda yinuwa mana hakan shari'a ce kun gane sai limai ce jama'a makanakun da Allah kudin tsimai ina zuwa dama shi sa ake so abba masallata a yi bayika wannan masallata ake na gargajiya kamata mu gyara masallata ya kamata a ce a samu bayika a wajensu bayin wanka a sa kuma hita ta ruwan ɗumi a ciki kun fahimta kamar nan masallacin muka ma dole za mu sa wata hita a cikin bayikan da aka yi ɗan nan a ware na wanka a sa ruwan ɗumi kuma a wajen ka to sallah misali ka manta akwai janaba tare da kai ko ta to sallah ta manta ba ta wanka al'ada ba ko na ba wuf sai shige bayi sai shige can mutum je wankan shi ya fito ya ci gaba da sallarsa haka masallatan annabi suke sannan a masallatan kuma ana iya sai da kaya a yi wajen ɗan sai da riguna haka da 'yan jallabiyoyi jallabiyoyi nan mala inda in ta kace mai kako za ka je ka cire wannan ka je ka sai wata kasa to in liman ya ji wannan karam ɗin ta mishi kawai zai iya ce ku zauna ku je ya je sallah ya wanka ya dawo tukuna kuma kan wanda ce liman yayi ba daidai ba dan annan ba wanda zargi manzon Allah da aka ba magana zuwa jakan magori kenan ina fatan fahimta amma da zai ga dama ya jawo ɗaya daga cikin wuce wani ci gaba da sallah wannan right din shi ne ya ga dama ya ba wani ci gaba ba laifi jawo kun fahimci wani abu to Allah ya samu dace to kun jabar malaki cewa yace bayanu annal imama idza tazakkara ba'da alqiyam lis-salati annahu ala ghayr taharatin yuntazaru hatta tadahara za a jira shi sai tsarki wayar ji'a kuma ya dawo ci gaba da ba sallah to na farko na gaba ma yace bayanu jawazin nisyani alal anbiya'i yana bayanin halaccin yin mantuwa ga annabawa alaihi musallatu wassalam fi amrul ibada a cikin al'amarin ibada ba al'amarin isar da saƙo ba a sallah azumi sauransu za su iya mantuwa amma Allah ce ga mutane babu kuskure babu mantuwa a wannan wajen sai ce amma haka ɗin ma li'ajar tashri ana haka ne dan a shar'anta mana wasu abubuwa ɗin misalin banda manzan Allah ya yi rabtar nuwa a cikin sallah ya za mu gane aikace yadda ake ƙabli da ba'adi to amma manzan Allah ya rabtar nuwa a sallah dan a shar'anta mana a aikace sabai su gani ya karantar da su babali su fahimta mu kuma a koya mana haka wannan aikin ya faru shi ma saboda in ta faru wani liman shi kenan saboda kun san liman akwai zafi wani liman mu zaga shi na da zafi bai so ne shiga wani ba shi ba ko ba haka ba yana cewa yana in ya san in ya tafi wani zai shiga ba shi wani sai ya shiga da sallar da janaba tare da shi haka nan saboda shi bai so ne ji ina fata ko fanci wannan abu to da haka annaba sukan yi mantuwa saboda su kawo sabuwar shari'a ko kuma su shar'anta wani abu na shari'a Allah samu dace abu na gaba fa'ida ce bayan taharatul ma'il musta'mal cewa ruwan da aka yi amfani da shi ragowa shi ma mai tsarki ne shine al-ma'ul musta'mal mutum yayi ruwa yana ɗiba ruwa yana alwala da shi to ragowar na wannan kokon yana da tsarki ko ko ya lalace ko mutum yayi ɗiba ruwa yayi wankan a jannaba da shi rago da bokitin yana da tsarki ko bi da shi ko kuma ya yi wanka haka sai ya zama jikin shi a to wannan da ke fito daga jikin shi ɗin shi mai tsarki ne ko mara tsarki ne kun fahimta malaman mazhabu wasu mazhabu suka ce ai ruwa musa'amal shi ma ya tashi aiki amma wannan yana mace to ga annabi ya shigo masallaci ruwa yana diga a jikinsu kuma ruwan kan janaba ne ya nuna ba mai ba najasa bane kenan dan da shi ai ba zai shigo da masallaci da najasa ba zai a ce ya zo da kashi ana yau da shi na yarari a masallaci ne ko butsari yana yarari a masallaci ina fata kun fahimci wannan abun ba essential kenan kayan da aka sa ba su lalace ba zan jawo ne sai mun taba haɗuwa da wasu haka samari ne masu wazi me yasa ba sa zuwa sallar kace sai wani ce mu ai kayan shi ne wallahi yana ganin ba za su yi sallah ba nace fitsari kai masu ko ko mene a ba fitsari ya masa ba sai na fanci abu yaran da yake magana tunda ba anan a kudu ne ko fahimta abu na fahimta irin ya ringa saduwa da mata kayan na jikin shi kenan ko kuma ya ringa mafarki na janaba jiki kayan na jikin shi kenan da haka a tunanin shi da jahilcin shi su ma kayan sun zama masu janaba ina fatan fahimta su wannan kayan ba su da janaba janaba ba janaba najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba akwai najasa hissiya akwai ma'anawiya mecece hissiya kaman kashi da fitsari da kake gani ka iya tabawa amma ai an ce kafiri najasa ne ko innamal mushrikuna to amma kuma shi kafin ya taba ka sai ka wanke wajen kenan ashe najasa ta mecece ta ma'ana ce to haka janaba najasa ce amma ta ma'ana ko kohisiya ta ma'ana da haka yadda ka fi taba ka ba za ka wanke ba haka dan janaba ta ka mutum ba sai ya wanke waɗannan kayan ba haka ruwan da ya wanka dan ya taba kayan ba su lalace ba kun fahimta na sa akwai sawa da suke tunanin haka din har yanzu shi zama ke wannan wa'azi din dan abin ya kai kunnan su sai ga mutum ba zai sallah wai shi sai ya je kayan su kenan kuma kuma ya yi mafarki da su su ma kaga sun tashi aiki kenan kai Allah karama mu da jahilci jama'a malam ai jahilci masifa ne malaki cewa minha daga cin fa'idodin jawazul fasl bayna al-qamati was salah akwai bayanin halalcin kenan rabewa tsakanin ta da sallah da iqama a samu mini interval id qawluhu domin da yake cewa fa sallah cewa yi sallah fi anna zahirun fi anna al-qamata lam tu'ad akwai zahirin bayan cewa kenan ba a maimaita iqama ba kun ga abin cewa akwai intabal halacin a samu tazara tsakanin mini ta da ikama da ta da sallah amma kun ga a ƙa'ir mazhabin malikiya ba wannan dama da wannan intabal din amma ya tabbata shi ne malikiya ta ai kaga da aka ta da ikamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje su a nan wajen har ya je wanka ya shiga gida ya wanka ya fito sannan ya dora ba ta da wata ikama ba kenan wacce ikama ta farko tana nan ba ta tashi aiki ba kenan hakan ya halasta a iya samun tazara misali yanzu an zuwanta da ikama Allah kawar an gama sallah sai wuri ce algaba ta ragare bismillah sai dan limai ɗin ba suka dan gana da wani mai wa gana ta ɗauki minti biyar goma haka sai ya dawo sai an canza wata ikama kenan a bisa wannan hadisi ba sai an canza wata ikama ba kawai zai shiga da ce a daidai sahu kawai ce Allahu akbar shiga da sallah jama'a na fata an kwanci wannan abin Allah samu dace to malaki cewa da ya halasta a samu tazara tsakanin wani tsaron malaki cewa min daga cikin fa'idodin annahu la haya a fi amrin dini wannan yana cewa babu kunya a cikin al'amarin addini idan abin shafi za a kantar da addinin musulunci idan har ya zama sai an bayyanar da wasu abubuwa da al'adance ana jin kunya to sunna shine a fito da abin fili ba za a ce aje ana jin kunya a kasa wannan karatun ba to wannan kuma kunya ba addini ba ce shi sa na nashi Allah ƙara mata da ke cewa ni'man nisa nisaul ansar madalla da matan ansarawa lam yamna'nahunna alhaya'u min ad-din min at-tafaqquh fi din kunya ba ta hana su fahimta addini cikin ansarawa ne wata ce ya rasulullahi idan mace ta ga mafarki ta mafarki namiji na saduwa da ita ya hukuncinta akwai wanka ko ba sai annabi ya ce to eh za ta yi wanka idan ta ga ruwan mani ya fito mata wannan za ta yi wanka kan haka sai wata mata ta jawo ta ce kai wani irin abin kunya kike mutane wannan kai abin nan ina fatan fahimta to kun ba dan ta daure ta wannan tambaya za da wannan katin za mu samu shi kenan ina fatan fahimci wannan abu so al'amarin karatun addini lalle kam akwai malaman da ke zakewa wajen bayanan wasu abubuwa wanda ke ka faɗa abin da ba a buƙatar sai ka faɗa za a fahimta haka nan kawai in kai irin wannan abin sai zama batsa da rashin mutunci ina fatan fahimta dole malami yana sara yana kallon bakin gatari amma inda ba za a fahimta ba sai kai bayanin za a fahimta wannan ta kama sai kai bayani dalla dalla dina a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a fahimci wannan abun ko da haka nan da manzon Allah ce makanakum yace zakartu anni kuntu junuban na tuna ina janaba ban yi wanka ba ai kaga ba kowa zai faɗa mutane fito cikin mutane kace ai kai na manta ban ina janaba ban je in wanka zaka ji awon gungurgum to amma in bai wannan jawabi za a fahimci karatun ba za a fahimta to wannan a wajen addini wajen kantar da addini to wannan kunya ba a bukata a wannan wajen dole a fito bi dai a bayani shi addini din jama'a na fatan fahimta amma in dai kai soko ne sai ka fito an jima ka ce mana ai janaba gare ne yanzu ka ka zama dan tasha kenan ina fatan fahimta amma irin wani ya kama kantawa sai a bayani da yawa haka makarantun islami kuma bana goyon bayan yadda samari suke zuwa su tafiyar da 'yan mata wadda bata dace ba amma akwai kesin da zai mu sai an zauna an karantar da su wata yana ta gama islamiyya ba san hukunce-hukuncen al'ada ba ma'ana ba san hukunce-hukuncen haila ba ba san hukunce-hukuncen abin da shafi biki ba hai jinin haihuwa ba san hukunce-hukuncen kaza da kaza ba saboda malaman sai ka samu wani ya rufe kan shi haka ya sun da kan shi haka to ina aka tashi sai ka wacan tana tsokal wannan tafi mala ke ce mala ina mai dariya kawai ina fata fahimta sai zama a zai malam ban gane ban mai ban gane ba waje kaza a ta tsokalar shi wannan kawai sai a cire shi a islamiyya nan bai kamata karanta ba it's not up to date da zai iya kantar da mana ɗaya ina fatan fahimta to amma shi ya kamata zama very wise ne akwai abin da ma ba zai bada kafa ba ba masu gani ba tunda mu mun kantar islamiyyun mun kantar da yan matan mun kantar da yara ba sai ka bada kafa za a rashin kunya ba tukuna idan ba ka ce kana son wata ba tukuna ko ka je gidan wasu ko ka mata wata magana ko ka fifita wata akan wata ina fatan fahimta ko ka fifita yan gidanku akan yan waɗansu gida kanwa ka telefi ba za ku ta ba kaga duk zai jaware ni to amma abin da ake so shine malaman su zama mene masu ilimi masu wadatacce ilimi sun zauna su kantar da su hukunce-hukuncen Allah madaukakin sarki kuma inda so samu ne duk malaman islamiyya sun masu ɗan shekaru in yaro shekarar shi goma sha takwas ashirin yanzu gama haɗa hada a ce ya je cigaba da gyara hada shi da koyon fikihu amma wanda ya kai shekara arba'in arba'in da biyar hamsin to sai zauna su kantar da mutane ya san wance tana bukatar kaza wata ma za a zo a gama karatun sai ce wance ku jira ne ke da wance da wance ku jira ne tukuna ce to ku zo ku same ni waje kaza ko ku same ni a gida ko waje ina ganin wance akwai matsala kaza kaza kaga zai iya dictating me ke faruwa ko wasu maganin matsala din ina fatan fahimta harka ce ta zama laƙar hazulat hatta bada min huzali hakulaha abubuwan da na malinta sun zama arha malaman kuma sun karanci Allah samu dace da haka jama'a mun ji cewa kunya ba ta na addini sannan kuma ke ko kai idan kana da abin da ke damunka na jahilci addini kakka ce ba za ka koya ba ina fatan fahimta ɗazu allah shi allah saka malam nura zubairu damba da alkhairi ya zo ya mana abin nan yanzu a gan saboda wai shi yanzu yana ganin kamar shi yanzu ya zo irin nan wajen yana koyan karatu shi ba ba wai bai san karatun ba ne amma yana son karatun amma yana jin kunya a ganshi a cikin yara ko a ganshi wajen waɗansu ba kuma girman kai bane amma shi yanzu a wuce a ganshi ana abin nan sai ga duwannan sun yi hara haka ko da ke abin ya fi kama da girman kai ko eh ya fi kama da girman kai ko ko kunya to wani kunya za ta hana shi ku yi addini wani da matsala ba zai buɗe baki ce mai hukuncin kaza ba saboda ka a zarge shi to wannan ba addini bane jama'a to ka ko mai girman kai shi da ma yi condemn dan shi ko ƙarshen aljanna ba zai ji ba dan annabi yace la ya dakhulul jannata man kana fi qalbi mithqal dharratin min kibri annabi yace wanda ke da girman kai ko da kwai zarra ne ba zai shiga aljanna ba jama'a wannan hadisin akwai ban tsoro wallahi akwai ban tsoro kun san me girman kai annabi ya fassara sallallahu alaihi wasallama annabi yace shi ne girman kai watsi da gaskiya ta zo maka to cikin mu waye bai taba watsi da gaskiya ban ta zo mashi mewa gaskiyar nan ɗanka zai gaya maka ko matarka ce da karena ko kuma wani ustazi ne mai ɗagaggen wando kun fahimta sai ya zo ya gaya ma gaskiya sai ka ƙida da ita saboda mene saboda kare na shi kare na affairs ɗin shi ko kare na affairs ɗin shi ko wani abu wannan girman kai kenan gaskiya ta zo maka ka san gaskiya ce ka tsaya kai mata dabarbaro eh to malam ai wannan abin da aka ce an yi maganganu sun yawa akwai sabanin malamai ka san gaskiya abu ne fa wannan girman kai sannan annabi ce mene kuma baɗar haƙ waɗin da kuma rena mutane ka ringa kallon kowa yanzu wannan masallacin ai ba taris ma ni ban shiga wannan masallacin ba kana ganin ka rena mutane ina fatan fahimta wannan shi ne ake to girman kai a guda biyu kowanne ɗaya girman kai ne in ka haɗa biyu ka haɗa girman kai guda biyu watsi da gaskiyar ta zo maka da kuma mene raina mutane wannan girman kai kenan to mutum nawa ne cikinmu suke watsi da gaskiya ta zo masu sun san ita ka duba fahim da ake ba na taba fira wani babban mutum malam muna fira da shi ya ce lokacin balaraba musa su ba jami'iyarsa suke ba suna jami'iya ne ko ce ce balabin prp ne ko balaraba musa na prp su suna apn npn kai sun tabbatar da balaraba musa yana gina kaduna state ya ce amma wallahi muka ƙeda mala ni da shi ke gama wani ya ce wallahi muka ƙeda muka shiga muka fita muka raba majalisa sai da muka ga an cire shi sai da kan shi ce ka ga waje kaza tun da ni ban san state ɗin kamar yadda ya sani ba waje kaza balaraba musa yi waje kaza shi ya ce kuma a wata kaza shi ke ban labarin balaraba musa ya ce amma wala muka gina ce zirin kaɗai kuna ji kuna ganin ce muna gani shi ne mun san fa ce gwamna wane kaza mai gina mutane ne wane kaza mai ɗiba ya mun Allah sanin gwamnonin ƙasa gaba da a lokacin musamman namu na arewa to ya mutum zai ji da ubangiji kenan yanzu gobe eh ka san gaskiya ne amfani kun ya ki gaskiya kun ya ki amfanin al'umma mutane kuma ka ce wai kan an an ce aljanna ka ce amin amin amin gasar da sabuwar addu'a tsiya addu'a ba ta yi sai an haɗa da aiki jama'a kuma haka muke a rayuwarmu ba wanda ta yi da ce ya Allah ka bani arziki kuma gada ya kwanta ya ake yi Allah ka bani arziki sai ya ɗauki mashin shi bur in ɗan wacaɓa ne ko sai fita in mai kasuwa ne je buɗe shagon kasuwa ko a kwanda shi Allah ka bani arziki kwanta ya ƙi buɗe shagon kasuwan shi ko mutum yana ta san aljanna amma kuma yana aikin da ke hana mutum shiga aljanna da gangan da gangan mutum na abin da gangan yana abin nan wallahi ina wa kaina wa'azi ina yan wani wa'azi wa ka saba wa kanka da amsar gaskiya duk ta ɗauta ɓullo maka kar ka ce eh an ba a biyo mana ta fuskar da ya kamata ba ne an zo min ne da jiji da kai da abin nan a ko me da aka zo maka sai ka amsa ko da ya ta zo maka sai ka amsa jama'a in ba ka ba za mu yaushe za mu gane da gaske ne ko ƙarya ma kake yi ba haka kafirai suka ce ba laula unzila hadal qur'an ala rajulin milan qadatain adib ai mu wa'azin ba mu amsa bane me yasa to ku amsa ba saboda wanne wanda ba shi kamata wa'azin bai zo mana da a ce a samu babban mutum da aka aiko da shi zamu amsa haka kafare suka ce kai ma inda san irin magana ka kenan cewa ba kai da baka amsa ba sai mene wai sai ta zo maka yadda kake so law tab al haqu ahwa'ahum me Allah ce la fasadatis samawati wal ardu ai da a ce gaskiya za ta bi son zuciyar mutane sai da suke so ai da duniya ta tashi aiki gaba daya wallahi ya kai dan waka saba kanka idan aka faɗi gaskiya ko kan gaskiya duk rigin take ka saba kansa in baka saba kanka ba to za ta ringa naso a zuciyarka har sai ta mamaye zuciyarka sai ta zama ba ta sanin gaskiya ba ta sanin sharri shikenan ka gama halaka kuma haka annabi faɗa idan ka bar zuciyarka ko tana an san shar a hankali a hankali ko za ta saba har sai ta mamaye shi sharin yana daga kama wani dagon bakin mai ne har sai ya mamaye zuciya ta mato la ya arifin ma'arufa wa la yunkir munkara mutum sai wani bai san ma'arufi bai san munkari ba sai zama shi kenan gaba ɗaya halaka harkar da mutane annabi ce jama'a dan uwa annabi ce maka ba za ka shiga aljanna ba matukar mutum na da girman kai ka kuma sai ka lamunce kanka haka din Allah shi kyauta to na gama lace zawazu intizar ma'muna majal imami qiyama inda darura malace dan lura ta kama ya halasta liman ya wuce ma mu kuma su jira shi idan lurar haka ta kama na gaba malai ke cewa bayan annahu la yajibu ala man hitalama fil masjid fa arada al khuruj minha an yatayammama cewa bai zama dole ba ga mamu idan ya tuna yana da janaba a masallaci cewa in zai fita masallacin wasu ya taimama khilafan liman qala zalika sabanin faɗa haka wannan mu a Najeriya ba mu da wannan matsalar cewa wasu ka cewa wai in kana masallaci sai ka tuna kayan janaba to wai ai shiga masallacin jama'a laifi ne to kafin ka fita din ma sai kayi taimama tukuna sannan sun su suka fita kun fahimta to kaga shi annabi bai taimama bai wuce ko ba haka ba Allah samu dace to malai ce wannan magana ba ta da tasiri na gaba malai ke cewa jawazul kalam bayna iqamati was sala ya halarta ai magana kenan an ta da iqama kafin a ta da sallah ko an ta da iqama limai ce a wani matso kaza na kaza wani ko in na tashi kaza ina son ganin ka kaza kaza ko ballantana liman ma kenan ballantana ma mu in ta kama kenan ba ce aka sunna ban ta kama kenan malam ce bayanu na gaba jawazu ta'khir al-ghusl junub al-ghusl an waqtil hadathi bayanin halastin mai janaba ya jinkirta wankansa daga lokacin da janaba ta faru misali mutum yana da janaba yanzu yana da shagogolan zai je cikin shagogolan sa mewa sai nan da awa ɗaya ko awa uku ko kaza kaza sallah ce dai ba zai ba su yayi wannan ina fata kun fahimci wannan abin mun karanta a bukhari annabi ya fito sai ga abu hurairah sai kamo abu hurairah ko suna tafiya abu hurairah kaje sai dan sulale haka sai gudu ashe janaba gare shi sai da je wanka tukuna sai dawo sai sa manzo Allah annabi ce na kaje ne ban ganka bace ayi rasulullahi ai janaba gare ni ina tsoron kuma in zauna kai mala'iku da sai annabi ce ai musulmi ba zama najasa ina fatan fahimta so amma abinda akwai ta shirya ta manzon Allah idan har bacci ne za ka yi kana da janaba annabi ya ce to lalle ko dai ka yi wankan ko kuma za ka jinkirta to ka yi alwala kafin ka kwanta bacci in kana janaba ka yi alwala kafin kwanta bacci annabi ya ce idan baka samu damar abu mafi karanci ka yi taimama malam nasuddin albayna ta rawa yanan bayanan gaba daya a cikin littafin adabu zifaf sirri sanatul mutahara shine mutum akalla ya yi bango inda ƙasa ya bugi ƙasa ya yi taimaka kafin ya kwanta bacci ɗin jama'a fanci wani abin ko kun ga wani dira ga cin mene sauƙin shari'a da cewa kai duk sanda kai janaba sai kai wanka a lokacin to mafarki ya kama kai ka iya kenan tunda ba kai kai wa kanka janaba ba kama ka ce da ƙarfin tsiya ko to amma sai aka ba da dama sai ka je kai wasu ka ka'ida ka ci gaba Allah samu dace to wannan kenan ana nama lokaci yayi na so mu amsa tambayar da muka yi to hukuncin sallar da mutumin da ya fara ya fara sallah da mamu sai ya tuna da alwashi bata ko dai dan janaba ko ashe alwashi ta kare kafin ya fara sallah to in ya je dawo yanzu ya za kenan mamu zai iya riga liman kabbara harama kenan kun fahimta ko ba zai kira shi riga shi ba tun da yanzu da annabi ya dawo su already a wata ruwayar cewa aka sai da annabi ya fara sallah a sallah asuba ma tukuna kun fahimta da ya fara sallah bayan ya sai da aka fara amma fara tukuna an tafi sannan ya ce su dakata to da ya kuma ya ci gaba to yanzu kaga sirga shi mai kenan fara sallah ko yanzu kuma da ya zo shi yanzu da ya fara shi ne sabuwa yanzu a ciki tun da fita ba da sallah yi ba to ya hukunci wannan sallah din za mu yi haƙuri insha Allah jama'an Allah kai mu mako na gaba sai mu tashi daga wannan matsala din Allah ya da a don kwada dai da Allah ka ba mu lada kurakura mu kuma Allah ka fi mana kamar da muka fara tun farko cewa mutane masu tambaya cewa ba ya karatu a lafiya lafiya lau ba wani abu ya faru ba ana ci gaba da karatu amma yanayin ruwa ne waccan asab larabar ruwa akai alhamis ma akai asabar ma akai lahadi ma akai da aka dawo jiya ma disam da ruwa aka yi alhamdulillah albarka ce take sauka amma kartuka suna ne da suke insha Allah ta'ala Allah sa albarka kamar zaka magana to Allah ma qasim lana min khashirka ma tahulu bi bainana wa bain ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqin ma tahawunu bi alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waratha minna ja'farna ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله سنة منا سنة